أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau a litinin hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanca Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai kuma yau halka ta farko halka ce ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke karanta bulugul marami littafi ya sha hadisi kai na 363 za mu ci gaba wa an aliyu radiyallahu ta'ala wa an aliyin radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce autiru ya ahalal qur'ani ku rika yin sallah ta wuturi ya kuma abota alqur'ani ku rika yin sallah ta wuturi ya kuma abota alqur'ani fa inna allaha witrun domin shi Allah madaukakin sarki wuturi ne yuhibbul wutra yana kuma son mara yana son wuturi din an gani ko yana son mara nan ce mara shine wuturin autiru ya ahalal qur'ani ku rika yin wuturi ya kuma abota alkur'ani fa inna allaha witrun domin Allah subhanahu wataala wuturi ne yuhibbul witra yana son wuturi ma'ana mara ne shi ɗaya ne yana son a rika yin sallah ta wuturi din wani wa anni min umara wani min umara radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ij'alu akhira salatikum bil-laili witra ku sanya sallar ku ta ƙarshe na dare ta zamanto witri ku sanya sallar ku ta ƙarshe cikin dare ta zama witri ma'ana kwara daya wa an dalki bin aliyin radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ce ni da kunnuwana na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa la witrani fi lailatin la witrani fi lailatin babu wuturi guda biyu cikin dare ɗaya babu wuturi guda biyu cikin dare ɗaya ma'ana na yi wuturi yanzu bayan sallar isha'i sai na tashi da daddare kuma nai nai nai sai kuma na ƙara yin wani wuturin haka ci a ba a yi haka ba yi Allah ya fi muna to ya za a yi wasu malamai suka ce yadda za a yi shine da ka tashi da daddaren nan sai ka yi nafila raka daya in ka yi nafila daya sai ka yi sallama idan nan ka yi nafila raka daya sorry ka yi raka daya sai ka zauna ka yi zaman tahiya idan ka yi zaman tahiya sai ka yi sallama idan ka yi sallama sai ka yi ba'adi sai ya zamanto wannan sallaman da kai a can da daren nan ta zama ƙari yanzu ka kayi ba adi sai ya jona ta an gane ko haka har ma bai gane ba yanzu da dare bayan sallan isha'i nan ba kayi wuturi ɗaya ba to yanzu kana tashi da daddare karfe ɗayan dare da ka farko sai kai ɗaya idan kai ɗaya sai kai sallama sai kai ba'adi ya jona kaga kenan kayi ƙari cewa wanda rakoyi biyu ne babu sallama tsakaninsu sai a jona maka sai ka ci gaba da bibiyinka kawai idan ka je can ƙarshe sai ƙara yin wuta yi ƙwara ɗaya na in kai ɗayan ba eh za ka yi sallama sai zama tun wannan sun ya kai ba sai ya wasu malamai kuma suka ce a tun da ka yi wannan wutarin na bayan sallar isha'i sauran biyan kawai kai ta yin biyu to amma wannan fahimtar kawan bai zo daidai da wannan hadisi matalla manzon Allah ya ce sallar ku ta ƙarshe ta dare sallar ku ta ƙarshe ta zamanto witri ko ba ka makaranta ba to Allah ya yafe mana wa an ubay bin ka'ab radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yutiru bi sabbi ismi rabbikal a'la manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin wutiri da sabbi ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafiruna da qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallah cikin dare wutiri da wayannan surorin sabbi kulya kulwallahu hadisi na gaba ga gani gashin sai aka ce wazada muslim ko wani sa'i wazada wala yusallimu illa fi akhirihinna baya yin sallama sai a ƙarshen su an gani ko wala abi dawuda wa tirmidhi nawuhu an aisha radiyallahu ta'ala anha wa fi a cikin wannan ruwayan ne na aisha take cewa kulla suratin fi raka'atin kowane sura ɗaya a cikin raka'a ɗaya ka gani sai a ce sabbi an karanta raka'a ɗaya kulya an karanta raka'a ɗaya kul wallahu an karanta raka'a ɗaya kaga raka'a uku kenan a jere ba tare da an yi sallama ba wanda muka karanta a karatun mu na jiya an gane wannan وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yake cewa autiru qabla an tusbihu ku yi wuturi kafin ku yi asubanci ku yi wuturi kafin asubanci kafin ku yi asuba kaga kenan ko dai kai sallan wuturin ka yanzu kana ida sallar isha'i ko kuma ka kwanta bacci kafin a kira sallan asuba ka tashi kai shafa'inka da wuturin ka mu je gaba wani ibn hibban a ruwayan ibn hibban shi kuma cewa yayi man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu man adraka subha wanda yazo ya tarar ana yin sallan asubahi wa lam yutir to bai wutri ba kuma ga sha riga an tada sallan asubahi aka ce fala witra lahu babu wani wutri akan shi kawai ya shiga wani sallan asubahin shi wa anhu qala hadisi na karshe da zamu dauka karatun yau qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce man nama anil wutri duk wanda bacci ya sure shi bai samu dama yayi wutri ba aw nasiyahu ko ko ya manta fal yusalli idza asbaha to ya sallaci wannan wutrin idan yayi asubanci aw zakara ko ya tuna rawahu ahmad wal arba'atu wal arba'atu illa nisa'i malaman hadisin nan guda hudu su suka ruwaito wannan da kuma imamu nisa'i da ahmad Allahumma amfana bihi آمين مجھے درس سینہ گوا جو agogon muje kawai mu ci gaba a to amma bai kai lokacin ba minti takwas zaka samu yau to haka Allah yi kwarai kuwa don wani zama haka zaka je kasuwa ba kon ka samu kuɗi da yawa sai ga ko haka wani ba ba ko akwai kuskure wani zama zaka je kasuwa ma sai ga naira arba'in ka dawo da shi to ya za ka sai gobe ka taura kuma to shabi arma sittin mu mutu sittin to mu je saba'in da to saba'in da hudu an ga wurin muhammad sani ne ga wurin ba addarasul arba'un darasi na arba'in daidai ango ko bai gani ba السنة العاشرة من الهجرة أنغريكو شكرا تقوم نهجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم معنى دمي دمي يفارو الشكرا تقوم نهجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم بعوث اليمن dan sake dan sako na Yaman kenan tura wani Yaman malam yace fi sanatil ashira a shekara ta goma arsalar rasul sallallahu alaihi wasallama ali bin abi talib ila kabilatin min ahli yaman a wannan shekara ta goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura dan sako wanda yake sirikin sa ne sayyidina aliyu karamallahu wajhahu zuwa wurin wata kabila a gari na yaman wannan gari na yaman din ko wannan kabilan aka ce ita ce kabilan mizhiji ita ce kabilan Mizhij hiji za ga an sa namba ɗaya an sauka ƙasa an rubuta maka wa qala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi sir hatta tanzil bi sahatihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya kar ka sauka sai a wannan ƙasar tasu farhum ila qawli la ilaha illa Allah ka kirawo su zuwa ansa wannan kalman ta la ilaha illa Allah ma'ana babu abun bautawa da gaskiya sai Allah fa in qalu idan mutanen garin nan na Yaman suka yadda suka yi imani da Allah kuma suka faɗa wannan kalman kaga nan wani manzala cewa yi fa in qalu idan suka ce la ilaha illa Allah to fa marhum bi salati ka umurce su yi sallah ana gano abin da ke kokarin faɗa nan wurin wayannan iyayen naku da kakannin nan naku sun fa ce la ilaha illallah nan kawai wani yahuda lafi ka hu hu hu duk mushrikai ne karantarwa addini yake yi ban san ban kun gano mu ƙara karantawa ka ga abin da manzon Allah ya ce fad'uhum ka kirawo su ila qauli zuwa faɗan la ilaha illallah su faɗa fa in ƙalu idan suka ce la ilaha illallah ɗin famarhum bi salati sai ka umurce su fara sallah to iyayen da naka suna faɗanta kuma su ne limaman ba wala tabgi minhum gaira zalika karka nema wani abu daga wurinsu banda wannan ba za ka ce to shi kenan a ƙara mun aure ba aka ce kai ko kai na ma zai nema aure sai daga yarinyar manzon Allah na na Fatima alaihi salam ko to kudi to me zai yi da kudin shi da yake da manzon Allah ko to kar ka kirawo su kan komai sai mene la ilaha illallah in sun faɗa la ilaha illallah umarce su sallah shi yasa muke faɗa muke ƙara maimaitawa abubuwan da aka ɗaura mutane a baya akwai kurakurai da yawa su da kansu wasu daga cikinsu yanzu sun gano cewa ba akwai kuskuren an saka layi ko ba haka ba Allah ya biye mana wala tuqatiluhum kar ka yaƙe su tunda sun ce la ilaha illallah kuma suna sallah la tuqatiluhum kar ka yaƙe su hatta yuqatiluka sai dai in su ne suka yaƙe ka wannan shine karantarwar musulunci duk inda musulmai suka suke aka san su to an san su da masu zaman lafiya ne da san zaman lafiya ba su tsokana to amma ban an tsokane ku ba sai ka zauna kamar sakare ba shashasha react retaliate kai ma an ba haka ba sai a taka ka a murje ka sai a ce an taka banza an gane wannan ko shine ana yi wala tuqatiluhum kar ka yaƙe su hatta yuqatiluka har sai in su sun yaƙe ka kenan yanzu abin da kuke kira turanci self defense ko yanzu zaka kare kanka ne yanzu kai ma shine falamma wasala aliyu ilayhim da'ahum da'ahum ila al-islam yayin da imamu ali karramallahu wajhahu ya isa wannan garin sai ya bi umarnin manzon Allah kawai ya kirawo su zuwa musulunci famtana'u sai suka ki ha waramawar musulmi na bin nabli suka rika harban musulmai da kwari da baka kashin ku ya bushe a dama ba an ba ba an ce kare da yake su ba sai habawa kashin ya bushe mala fa hamala alaihimul muslimuna hatta hazam hatta hazamuhu nan da nan kawai musulmai kawai sai suka ja da mara kawai suka ko afka musu kai kallon yakin da za ka yi shi da umarni na annan Muhammadu. Za ka ci wani ɗar cewa za a yi nasara a kanka? Tun daga can fa ka samu garanti ba. Ko? Ai kamar ɗan sanda ne. Kawai a bashi takarda oda daga farin shugaban ƙasa. Kawai ya zo ya kama mutum. Kawai yana zuwa kawai kawai sai kwamishina wai na wannan state ɗin kawai sai ce no no no no no. Yaya? wannan ka dan waya ce ai ba ba zai yi ba kawai da ka kalle shi ka ce get out my friend ce ya ce from the above ce kutu tuni za a wuce ka to irin haka ne ba yakin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama in sun ki imani a'a aka ce in sun ce la ilaha illallah sun yi sallah shikenan kar ka yaƙe su sai in su sun yaƙe ka to wayannan an kirawo su musulunci sun ki an gani ko sun ce sai sun zo latti ko ba ku gani ba eh ah to shikenan sun ce sai sun zo mene latti ka gani ah ah, abubuwan ashe ba haka bane suka ki suka ce sai sun zo latti ah to mu je to amma sai suka ki to tilla sun ki sai kuma suka koma suna yaƙan musulmai suna harba musu kwari da baka ai daga nan kashin su ya bushe sai sayyidina aliyu ya ce a afka musu kawai ana ko afka musu yanda ka san gardawa guda ashirin suna jin yunwa can safe karyawan ma ba yi ba har zuwa la'asar ana ta aiki kawai kawai sai ya kawo musu abinci ka zuba a faranti abinci gangariya da nama minti nawa za ka ba wannan abincin kuma abincin ya zama to irin wanda zai isa mutane bakwai ne gashi su sha biyu ne ka suranta da kwakwalwanka wayannan gardawan su sha biyu ne tun safe ba su karya ba har zuwa karfe hudu sai ka kawo abinci ka zuba a faranti kuma abincin zai isa mutane bakwai ne ya za ka kalla wannan abincin yanzu wawa ku to irin haka imamu wali ya sa aka musu sai aka aka ce ba ba yi almajiranci ba kenan a to shi ne damuwa ai yau ba ba yi almajiranci ba yadda ka ga wannan wawan da za mu wannan kwana haka imamu ali ya saka musu wawa kawai ka gani hatta hazamuhum har aka karya su famana qitalahum ثم لهقهم فمنع قتالهم ثم لهقهم sai imamu ali ya ce to tun yanzu an riga an gama da su yanzu a tsayar da yakin ka kalli rahama kuma har yanzu duk yadda musulmi ya kai fa duk laifin da ka mai ka bakanta mai to wannan tausayin da rahaman nan dai da aka yi shi na musulmi yana na zuciyar shi su suka hafta wa musulmai ba yanzu an musu wawa an gama da su za ka sha tsaya kuma wada'ahu min al-islam sai kare mustallan musulunci dama abin da ya kawo mu kenan ba dukiyan ku ba ba ƴan matan ku ba ba cikin ku ba eh yawa wada'ahu min al-islam yace mu abin da ya kawo mu tallan musulunci ne ba wannan yakin ba yanzu gashi nan kun sa an gaggama da ku yanzu ku karɓi musuluncin nan musuluncin nan ba komai bane shaidawa ne babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da ka da wannan sai sallah ne za ka yi so biyar a rana su ma ba a jere ba a rarrabe ɗaya kana farkawa bacci kafin rana ta fito ake yin ta ɗaya sai rana ta ɗan gota tsakiya sai a yi ɗaya kuma sai rana ta yi kamar za ta faɗa da awa biyu kafin faɗuwanta ko awa uku kafin faɗuwanta sai ka ƙara yin wani an gani ko a ina me ya ɗauka nawaye to an ce my love ah my my love day ah my love day a gani ko sauraka awa biyu ko awa uku kafin faduwar rana za a ƙara wata ranan na faduwa kuma sai a ƙara wata jajajen abun nan na bacewa sai a ƙara wata to menene wahala anan yanzu an yi mene kenan an yi musu tallan musuluncin nan ka gani ko shine malai yace wada'ahum ila al-islam yanzu an daina yaki ko ba tsaye da yaki ba yanzu an yi tallan musulunci wanda mu ba ma yi ko ba haka ban su biyo ce rabon da kai tallan musulunci ya kwan biyu ka gani ka ga yanzu ana musu tallan musuluncin nan fa ajabu sai suka amsa ka ya ba dadi ba ko na bakin malam bahaushe yace ko da magani ya ba daɗi fa jabu sai suka amsa suka ce mun yadda inda wannan ne mun yadda wa qalu sai suka ce nahanu ala man wara'ana min qaumina ai mu muna nan ne da a bayan mutanen nan da suke bayan mu na cikin jama'a mu wa hadhihi sadaqatuna wannan ma sadakan mu ne gashi nan ba dai ganima bane amma gashi nan ga zakan mu nan ma mun bayar fa khudh minha haqqallah a cikin wannan dukiyar da muka bayar to ka dauki ka dauki haƙƙin Allah a ciki fa fa'ala sai Imam Ali ya karba sun maraja ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wajadahu bi Makka sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka fi hajjatul wada a wannan hajjin na bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu je ko mu tsaya nan a je ko a tsaya da yawa fa wannan to Allahumma amfana bi ba yawan ba fahimtar da ganewa to za mu tsaya a nan an je maka to ai ka zo da mutane mu sun je maka mu ma Allah ya kai mu an je maka in za a dawo sai a dawo da mu ko yawan in akwai mai tambaya mu je ya yi tambaya in akwai mai tambaya ya yi tambaya in babu za mu je darasi na gaba ba su da tambaya darasi na gaba a maman sa'a a ita ma ita ce to ka gani ko ta kaje kuma mutum zai aje waya da Allah ya rika sawa a silent mana ko da ta daukan hankalin mutane za mu tashi shafi na sha bakwai in ba haka ba ko To, hukumuhu, hukuncin yin aure. Malam ya ce hukumuhu hukuncin yin aure. Malam ya ce yitlagul hukumu, ana, in aka faɗa hukumu, aka ce hukunci, to in aka sake shi haka kawai, to yana ɗaukar ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ne. Awwaluhuma ma'ana na farko hukumuhu bi ma'anar wasu taklifi yana ɗaukan ma'ana na siffanta abin da yake an waje an ɗaurawa mutum ne a kansa min wujubin na daga wajibanci wa hurmihi da haramcinsa wa gairiha da makamancin haka min aqsamil hukmi taklifi daga hukunce-hukuncen da ake rataya wa ɗan adam na hukuncin shari'a in aka ce hukuncin taklifi a taklifi shine abin da shari'a ta ɗibiya wa mutum wasani malam sani ya zo yau wasani na biyu hukumuhu hukuncinsa bi ma'anar asar da ma'anan asar gurabe almartabatu almurattabatu alayhi wanda yake jerantuwa a kansa wal maqsudu bil hukmi huna maqsudun hukunci anan wurin al hukmu anan huwa al ma'ana al awwal shine ma'ana na farko ma'ana hukunci na taklifi na wajabci kenan ko malam yace hukumuhu bi ma'anar wasfu taklifi lahu shine hukuncin abin dibiyawa mutum a kansa malam yace fal aslu fihi al istihbab asali akan mas'ala ta aure shine an so ne mutum yayi aure an so ne a mas'ala ta farko an so ne mutum yayi aure ولكنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة سيدي جدا hukuncin aure a mataki na farko an ce an so ne malam ya ce sai dai hukunce-hukunce guda biyar suna bijiro ma wannan ɗin daga ciki ala hasbi halin fardi gwargwadon halin da ɗan adam yake ciki an gani ko wa ma huwa al'unsubu li halatin ko ko abin da ya zamanto abin jinginawa ne zuwa ga halinsa, fataratan wani zubin ya kunu wajiban, aure zai iya zama towa wajibi a kanka, aure zai iya zama wajibi a kanka, wa zalika fi hayatin, wannan yana zamantowa ne a cikin wani yanayi, idan kana shaksu ƙadiran, idan ya zamanto mutum yana da iko akan auren, an gani ko? Idan ya zamanto ƙadiran ala a aba'in nikahi, yana da a'ba'in nikaɗin. A'ba'in nikaɗin shi ne na farko aka ce ya zamanto kana da lafiya. Ko? Manista ba'a min kumul ba'a, haka manzan Allah ya ce falita zawwaj. Duk wanda ya zamanto yana da ba'a a tare da ku, to ya aure. Malamai suka ce menene ba'an nan ne wai? Aka ce ba'an nan ya zamanto lafiyan ka kalau. Kana iya harbi. Eh? yawa baba ya gane kaga ya zaman to kana iya harbi kana harbawa amma an ka zamanto kawai lu haka kawai sunan wani wai lawan to kaga an gama da shi ya zamanto kana da lafiyanka kana harbi da dai yayi kai ta kashe eh to to kaga na farko kenan duk mutumin da yake da lafiya to shari'ar musulunci ta ce wajibi ne akan shi aure domin mene kana da lafiya ka ki kai aure to sai ka rika bin kuma tsallaken titi ko yana yana shan kan a ai ba za su sha ai ba sa sha matasan mu na yanzu ai fanta suke sha to kaga aka ce kana da lafiya ustaz kai aure shine sharadi na farko ba wai tarin kuɗi ba tukunna lafiyan ka kalau ya lafiya na kalau sufi ce kai aure ka gane wannan ba yana zuwa da ma'anan sana'a kana da sana'a ka wani ya ce yawa an zo daidai wurin shi da shi ba yana ɗaukan ma'anan sana'a kana da sana'a eh ina da sana'a ai ni dan trader ne ma haka ce to an gama da kai ustaz ko to an gama da kai kana da sana'a haka ce to aure ya zama wajibi a kanka kawai sai wasu malamai sai suka hada biyu sai suka ce aure yana wajaba a kanka kana da lafiya kuma kana da sana'a domin yarinyar dusa zaka bata dusan ma yanzu kuɗi ake siyanta ko da ne ake ba da sadaka amma yanzu siya ake yi an gane wannan ko sai wasu malamai suka ce a ko ba ka da sana'a yan uwanka su taru su rufa maka asiri ai auren da ka je ka lalace menene hujjansu suka ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matan da ta zo ta tsaya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah ya manzon Allah ka aure ni sai manzon Allah ya dan yi shiru haka zuwa ‘yan can sai ta ce manzan Allah ka aure ni mazala sai ɗan shiru haka ba ba ta ƙara faɗan na uku kawai sai aka samu wani ɗan takifi kawai malam ce manzan Allah in ba ka so ni na ci ba yawwa ya ba ba ce manzan Allah in ba ba ka ciki ni na ciki mazala ce to shi kenan ka je ka samu sadaki ya je ya buga ya buga sadakin ma bai samu ba cito mai ka mallaka ya ce wannan gyautan nashi ɗan zanin da yake ɗaurawa daga nan zuwa gwiwa shi ne ya ce sai ya ba ta aka ce to ayan aka karɓa wannan kuma ka zauna tsirara ba yadda ba je ka nemo walau hatiman min hadidin ka je ka nemo ko da bakin zobe ne ko da zobe ne na bakin karfe ka gan su duk zoben azurfa ne ka gani yana ɓoyewa ka gani duk ga sunan ka gani na mai anguwa ma guda biyu ne ka gani ka gani duka ga sunan ka gani manya-manyan zoba na azurfa to wancan ma na bakin karfe aka ce ya je ya kawo in ya kawo sai ba ma azurfan ba ballanta na agogo ka ga yanzu agogo liyaya to ba ma bakin karfe ba wanda ake aka lankwasa kawai aka mai da shi zubi ya je ya kawo shi shine sadakin shi ma ya je ya buga ya bubbuga ya bubbuga bam ya dawo ya zauna cirko cirko malam fuskar tausayi ga samu ga rashi ce baka samu ya ce mun san to shikenan koma ya zauna ya yi shiru ita kuma matan baiwar Allah ga tana a tse kawai sai manzon Allah can sai ya ce ina wannan bawan Allah aka ce ya ce gani nan ce da wani sura da wani sura ka haddace a Qur'ani ce na haddace sura kaza na haddace sura kaza na haddace sura kaza yace ka je ka koya mata a matsayin shine sadakinta kuma kai auren so kaga anan wurin sai aka ce a to ake nan mutumin nan bai da aiki ko akwai aiki kaga bai da aiki kenan mu da muke rayuwa yanzu idan muka gano dan uwanmu dan liti in ba mu tarin mun rufe asiri an aurar da shi ba zai lalace to haka ce mu tarin mun rufa mai wani ba mamaki daga nan sai ya zamanto shiryen shi ko ba haka ba sai ya zamanto shiryen shi dalilin shiryen shi to wannan kenan dai qadiran ala aba'in nika almadiya mai iko ne akan aba'an nika dawainiyan aure almadiya wanda yake madiya ma'ana kayan kuɗi kenan wata akkada lahu kuma ya ya zamanto ta akidi karbaba a tare da shi in lam na tazawwaj idan bai yi aure ba wa kafin zina zai fada cikin zina al muharram wanda yake abin haramtawa ne duk matasan mafi yawancin su in ka kasa su kashi ɗari suna da sana'an da za su yin auren ko ba ka bane suna da sana'an kashi casa'in da biyar suna da lafiyan ko ba ka bane suna da lafiyan suna ma da sana'an wani sana'an da yake yi ya ninka abin da kai kake samu amma sai ya ce maka ya yanzu lokaci bai yi ba wani lokaci ko ko wai kace yana ce maka wai shi bai da karfi in ka shiga ɗakin shi daga katutan plasma ne a wurin katibar shi ko ta kai haka na in ƙara ma to na ƙara ka me wannan ɗaki na nan kwana ina shi ya kai haka to to ka dai gani kenan saboda haka mu gaya ma junan mu gaskiya mu daina yaudaran kanmu Allah ya yafe mana wa yakunu haraman akwai wanda aure yake zama haramun a tare da shi subhanallahi idza ta'akkada lahu zulmu zawja idan ya tabbata cewa in yayi auren zaluntar matan zai yi madiyan na madda ma'ana na zamantakewa bi Allah ya sadi al-infaqa alaiha ta yadda ba zai iya ciyar da matan ba to haka ce ba za ka iya ciyar da mata ba dan me zaka dauko ta ko ba za ka ciyar da ita ba dan me zaka dauko ta daga gidan iyayenta ka kawo to amma bisa kaddarawa sai ya zamanto iyayen shi za su kama fa za a kama zaren eh za a rike mai kan ake cewa shi yaya sai a ci gaba ko ai kamar irin abubuwan da aka yi ma iyaye da yawa ne ko sai a maka aure kuma kana nan a gandu ko eh mana to baka san wannan auren ma ya fi albarka ba kuma ya fi dadewa ko baka sani ba auren gandu ya fi dadewa haka malamin mu ya faɗa auren gandu ya fi dadewa na'am baba yanzu ba ba a gandun ne ai ba a gandun da mutum ya aure sai sai juya baya wani shi zai gaban kai kaga mugu ba sai ya kwan biyu sai ka zai da numfasa
Ka gani? domin shi yadda ake yin auren gandun idan aka ɗaura ma mutum aure sai baban sai baban angon sai ya ce to abincinka da kai da matan naka yana yana karkashi na ne idan maman idan maman angon ta girka sai a kwaba a- a mammala masa shi ma a mammala ma da shi da amaryarsa a sa a ci kowanne da nan su wayannan iyayen su ne za su rika lura da angon da amaryan yaya mu'amalan su yake da an ji ya ce ya ce zuwa nan. menene dan ladi ce ba ta harare ne mana ce "Hmm, ai wannan to menene anan da Allah dan ta harare ai so ne shi ma ce koma ma in ce wallahi so ne ita ma da an ta ce wayo ka ce ba a ba a kaga murya wani ya ji abin da kuke ciki sai ya dauka wai ko yana faɗa da ke ne ca ba shi bane kawai sai ya zo ya naka kwanci wando a gabana ca sai ce ke ba a faɗan haka kada wani ya ji sai a mai da ke sakar ya ishiru ishiru ba kaga sai a ita a ita a ita setin su shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu an tabbatar yanzu ya nuna an sa kwalta abba malam ko daga nan sai a fara cewa to fa da kagar ma an shata maka can in ka yi ka yi damin da ke gidanka daga can sai ka fara sai ka ga shiru malam saboda mene an riga an yi molding ɗinsu an gane wannan ko Allah ya yafe mana to sai ya zamanto wannan shi kuma ba shi da a cikin gandun sannan kuma bai da karfin da zai rike matan malam ya ce to aure sai ya zama haramu a kansa sannan na biyu wa ma'anawi sannan ba shi da ƙarfi na ma'anawi ma'ana bindigar nashi ba ta harbi to idan bindigarsa ba ta harbi ta ka gama aure ke ko ma'ana ba zai iya biya ma matan bukata na sha'awanta ba to ai ba magana aure tunda idan mutum ya auro mace shi kuma bai da lafiya na kwanciya da iyali na saduwa dole za ta rika bin direba mana ko ba haka bane za ta rika bin mai gadi cases ai da yawa akan wannan ko cases da yawa ko shekaran jiya na karanta wani case a facebook wai wai wai mai gadi ya yi ma yarinyar mai gidan shi juna biyu ko na karanta ni ma shekaran jiya nan to ta yaya ba zai yi ba yara sun yi saure sun kisa aurar da ita sha'awa ya matso ta ba inda za ta je an sa gida katanga ya kai gida za ka gidan saman can katanga ba tsurar katanga kawai to sai dai mai gadin kenan so irin matsalolin kenan shine ake gaya maka kai da ka san cewa kana da lalura kafin ma auren naka da shekara ka ta neman magani kai kuma da lafiyan ga kalau to ka sha magani domin mene shan maganin nan yanzu zai je ya sa ka zamanto addicted ban sani ban na faɗa abin da ne ko kene yanzu za ka rika amfani da ƙarfi ne ba naka ba ƙarfin ƙwaya dan ranar da baka sha ƙwayan ba kuma sai ya zama damuwa an gane abin nan ɗin ko da yawa mutane suna yin kurakurai in an ce auren shi sauran sati biyu ko sati uku sai ya fara so a so wancan a so wannan a cika wannan a cika wannan kenan yanzu kana fita daga ɗabi'anka na ainihin kai za ka yi amfani da ƙarfi ne wanda yake ta waje gobe ba za ka ga zarafin ba.
Allah ya fi mu Kana obawa.
to kana hakan mutum yana oba wasu ɗin kana ba mun ce mutum ba sa kuma akwai bambanci tsakanin wanda ba sa ya riga ya mai ragaga ko wanda ya san cewa basir ya kama shi shi wannan babu laifi ai ya nemi magani muna magana a mutumin da lafiyar shi kalau ne ya je ya ta shan kwaya ko ya ta shan magunguna jike-jike saboda wai auren shi sauran sati biyu ko sauran sati da ko wani abu makamanci shi muke magana yanzu a kansa ko sanyi kai da ba ka da lafiya ka nemi magani amma lafiyan kalau kakka je ka rika haure-haure ka ɗauko wannan sai ya zamanto kana yin abun wanda yake ba na al'adan ka bane duk ranar da baka yi wannan ba sai ya zama kuma rigima tsakaninka da iyalinka domin yadda kake zuwa mata in ka sha kwayan yanzu baka sha kwayan ba ba za ka iya zuwa ba Sai ka ce ka je wani gudu.
sai ya zama rigima sai zargi ya fara shiga Allah ya ce mana malam ya ce na biyu aure na zama haramun idan mutum ya zamanto baya iya ciyar da iyalinsa kuma ba zai iya biya wa iyalin bukatar ta ba na kwanciyar aure ko shi ma ya zo karatun ne ne wa yakunu makruhan akwai inda aure yake zama makaruhi in ka yi sai a ce kai baka kyauta ba in ka yi auren akwai auren da zaka yi a ce kai baka kyauta bai kan ba so haka ba idza kashiya annahu la yastati wal infaqa wa la yaqdiru alayhi in tazawwaja wa la tamila nafsahu ila nikahi mala yace aure yana zama makaruhi ne idan mutum ya ji tsoron cewa ba zai iya ciyar da iyalin ba kuma ba zai iya yin auren ba ko wala yaqdiru alayhi in tazawwaja wala tamilu nafsahu ila nikah kuma zuciyarsa san ma ba ta san auren aw kana halahu qabla ziwaj afdalu minhu ba'dahu ko ko halin da yake ciki yanzu ya fi masa alheri akan halin da zai shiga in yayi auren to aka ce wannan makaruhi ne wa tashtaddul karaha karhancin yana tsananta ma'ana ba a so din yayi auren in qata'a bi zawji an shay'in min af'ali ta'ati idan auren ya zamanto ya yanki ya yanku daga barin yin auren ne saboda wani abu wanda yake da alaka da ibada nan wani abu wanda yake da alaka da da'a kan ibada kamar ibada mutum ya ce shi zai je yaki shi duk inda yake yaki nan zai je to daga zai ta sa matar cikin zulumi kenan da yaro ce to ko zai dawo ko a can zai mutu oho an gani ko Allah ya yafe mana kal ibada ta har ila yau kaman ibada mutum ya ce shi zai tafi gabas kawai kana da mata a nan kawai ka barta wai ka je gabas Ha? ga gabas ɗin ka ɗaki ko ga gabas ɗin ka ɗaki kal ibada wal ishtigal bil ilmi ko ko shagaltuwa da neman ilimi da yawa daga cikin malamai sun yi haka wasu sai mutum ya yin aure yayi ta neman ilimi yayi ta neman ilimi yayi ta neman ilimi har sai ya kai shekara saba'in bai aure ba to a wannan lokacin ne yana ganin yanzu ya samu ilimi wanda zai iya yin ibada sai ya fara tunanin aure sai ga da yayi auren shekara ɗaya biyu da auren sai ya mutu sai ya bar yaro ɗan ƙarami haka to duka wayan nan aka ce makaruhi ne irin wannan an gane wannan makaruhi wai kudu manduban akwai abin da za a ce kai ana so- an so kai auren idan hasalahu bi zuwaji ma'ana maqsud idan ya zamanto dukkanin abin da ake bukata na aure ya tattaru mimma hasa alaihi shar wanda shari'a ta riga ta kwadaitar akai kal ifaf kaman kamewan zuciya wa kasar shahwa da kuma karyewan sha'awa wa gadil basar da rintsewan idanuwa matan mutane za su wuce ba za ka kalle su ba wa tahsinil farj da kuma kamewan al'auransa ma'ana mutum ne wannan an ce an so ne yayi auren mutum ne dukkanin abin da ake nema wanda shari'a take farlantawa ko take neman mutum da shi shi ya riga ya yi kafin auren nasa mana mutum ne wanda ya kama kansa baya bin mata sannan shi bai da wata sha'awa ya yi auren ko bai yi auren ba shi bai damu da mace ba an gane wannan ko wa gaddil basar mata ba su zo su wuce kyawawa kawai babu bai gani ba yawa an gani mata kyawawa su zo za su wuce shi ba zai ma wani kalle su ba kawai sai ba su Wai ma an gode daga nesa ne sai haka.
a bai ma hango su ba kawai dai an goga mata nan zuwa kawai sai ya kauda kai wata shine farj kuma ya kame sha'awarsa ko al'aurarsa baya zuwa ya sa a wurin da ba haka yake ba aka ce duk da yayi wayannan abubuwan to musulunci yana bukatan shi ya aure domin mene mutum ya zauna ya ƙi yin aure ruhu bahaniyanci ne Reverend Fathers ne suke yin haka ko ba haka ba to kai musulunci yace babu wannan a cikin addinin musulunci ustaz kai aure aka ce shikenan kai aure Rabaran ɗin ma suna suna yi ta zarfashin.
auren A'a, eh irin saduwar nan ba.
yawa amma ba aure ba ai aka kama sun yi aure ana tube su ne aka tube su wa yakunu mubahan akwai auren da za a ce a ya halatta wannan idza tahaqqaqat al-hikma allati taraggaba fihi idan dukkanin hikimomin da ake sanyawa na aure suka tabbata wanta fat kadhalika al-mawani dukkanin abin da ake tsoro kuma su ma Allah ya kawar da su allati tamna'u minhu an-nikah wanda ke hana ana auren misali sai a ce shi din yana da ra'ayin Allah subhanahu wata'ala ya sa yanda aka haife shi shi ma ya haihu kaga an samu dama abin da ake nema yana da fatan kada Allah subhanahu wataala ya jarabce shi a ganshi ya afka mu wata yarinya da lalata ko zina ko wani abu makamancin haka kaga abin da dama shari'a take nema kenan sannan kuma abin da zai iya hana aure shi duk Allah ya dauke masa ma'ana a ce rashin lafiya wanda zai iya hana shi kusantan iyali ma'ana soja ne yana harbi sosai shi kaga akwai aure kenan dan wannan kudin dai dan daidai gwargwado yana da shi su kaga duka wayannan sun dauki to aka ce to ya aure shi kawai an gani ko malam yace fannikahu sai mu tsaya nan ko ko mu je to Allahumma amfana bihi in akwai mai tambaya ya tambaya in akwai mai tambaya ya yi tambaya aure ne yau ake yi ai ai zaki zaki ya ce mata shi kenan duk kuɗin da ya tara yanzu kawai za a je a ciro su a fara aure kawai to Allah ya tabbatar da alheri ha akwai mai tambaya ɗaya biyu sai a in babu za mu haƙura mai addu'a to bismillah baba
Ina roƙo in Allah tun da yanzu mun zo dab da za mu samu hutu.
za a samu ma insha Allah ranar laraba ko Muna so idan Allah ya dawo da mu duk karatun da aka yi muna roƙo a rika maimaita.
to in an karanta maimakon sau ɗaya sai a rika yi sau biyu mun mun lura ne mutane da yawa suna fakewa da maimaitawan su ki zuwa da wuri shi yasa sai yunwa muka fito da wancan in ka zo da wuri Duk wanda ya zo da In ka zo- dole- dole- dole- dole- to ai sai su ki zuwa ne amma kaga da ake yi ɗaya ake yi so ɗaya ka kowa na zuwa yawwa baba yawwa baba ya ga baba ya gane yanzu Allahumma amfana bihi amin a gabar wannan littafin